أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة masjidu alkhulafa'ur rashidin don ci gaba da karatunmu na mawabba ta imam malik imamu darul hijira rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na 25 a cikin karatun wannan littafin muna 20 ga watan rabi'ul akhir hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 12 ga watan goma a kalandar bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun kammala babi wanda yake mana bayani akan bude sallah bala ya kawo mana hadisai daga manza Allah sallallahu alaihi wasallama haka daga asar na sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallama akan hukumce-hukumcen bude sallah da yin kabbara da inda ya kamata mutum ya daga hannun shi da inda bai kamata ba ya daga hannun shi kalkashin karantarwar manza Allah sallallahu alaihi wasallama haka mala ya kawo mana matsaloli wanda fikihin imam malik ne wanda tambayoyi ne aka yi wa imam malik malam ya hakaito ga fiƙihun imam malik ƙarƙashin wannan matsaloli yau insha Allah za mu tashi babi na gaba wanda zai mana bayani akan alƙira'ati fil maghribi wal isha karanta alƙur'ani bayan karanta suratul fatiha a sallan magariba ko kuma sallan isha'i idan muka ɗauka zan mu gani karatu a cikin sallah yana kasuwa kashi biyu imma ya kasance karatu wanda yake na farilla wajibi ne sai ka yi shi idan ba ka yi ba sallarka ba ta ingantu ba ko kuma ya kasance karatu ne wanda yake na nafila in ba ka yi shi ba sallarka ba za a ce ba ta ingantu ba sai dai ka rage wani abu daga cikin abin da yake na sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karatu wanda yake na farilla shine karanta suratul fatiha a kowace sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake barra yake karantar da mu la salata liman lam yaqra bi ummil kitabi babu sallah game da mutumin da bai karanta suratul fatiha ba wannan ka gani shine karatu wanda yake na farilla wajibin ka ne bayan ka bude sallah ka karanta suratul fatiha in dai kana so sallar ka ta kasance ingantatta sannan karatu na nafila shine karatu na bayan suratul fatiha idan ka ga dama ka karanta ko kuma ka karanta abin da ya sawaka ko kuma wata sura daga cikin surorin alkur'ani to shine nan malin zai mana bayani karatu a sallan magariba da isha da isha abinda aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa malai yake cewa haddathani yahya an malik an ibn shihab an muhammad bin jubair bin mut'im an abihi annahu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qara'a bi um qara'a bi turi fil maghrib malai yake cewa wannan hadisi ne wanda imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul adhan babi wanda yake bayani aljahru fil maghrib bayyana karatu a sallan magariba haka imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabus salat babi wanda yake mana bayani alqira'atu fi subhi karanta alqur'ani a sallar asuba haka abu daud ya hutar da shi a cikin as-salat babu qadri qira'ati fil maghrib gulgudan abinda limami ya kamata ya karanta a sallar shi ta magariba haka imam an-nasa'i ya hutar da shi a cikin al-iftitah babu alqira'atu fil maghrib bi babi wanda yake mana bayani lalle ana karanta alqur'ani ko manzo manzan Allah yana karanta suratu tur a sallar shi ta magariba bayan ya karanta suratu al-fatiha haka ibn majah shi ma ya hutar da shi a cikin iqamatu salati was sunnati fiha babi wanda yake mana bayani akan al-qira'atu fi salati al-maghrib karanta al-qur'ani a sallar magariba yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga ibn shihab az-zuhri muhammad bin muslim bin ubaidillah yake cewa an muhammad bin jubair bin mut'im wanda ya mutu shekara ta 100 daga hijira daga garin makka zuwa madina yace daga baban shi daga daga jubair bin mut'im daga baban shi baban shi ne jubair bin bin mut'im bin adi bin naufal al-qurashi an-naufali al-madani wanda ya mutu shekara ta 58 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naji manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi qara'a bi turi fil maghrib ya karanta suratu tur a sallar shi ta magarba a wannan shi yake karantar da kai lalle sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a karanta suratu tur a sallar magarba sai dai a yanzu duk limamin da zaka ce ka karanta mai ko duk mamin da zaka karanta mun suratu tur a sallar magarba sai su ce maka ai lokacin ai ya dan matse liman ya ja zakan iya kasance kamun a ira karanta suratu tur a karanta a gama raka'a ta uku hatta da shafaqul ahmar inna yana kirda da bacewa wannan yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa haddathani an malik an ibn shihab an ubaidillah ibn abdullah ibn utbata ibn mas'ud an abdullah ibn abbas anna umm al-fadl bint al-harith sami'atuhu wa huwa yaqra'u wal mursalat 'urfa faqalat lahu ya bunay laqad zakkartani bi qira'atika hadhihi as-surata innaha la'akhiru ma sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam وسلم يقرأ بها في المغرب wannan hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul azan babu alqira'ati fil maghrib fil maghribi fil gharbi haka muslim alqira'atu fi subhi haka abu daud qadru alqira'ati fil maghrib haka imam tirmidhi ma ja'a fil qira'ati fil maghrib abin da yazo na da karatun alqur'ani a cikin a cikin sallan magriba haka imam an-nasai alqira'atu fil maghrib bil mursalat karanta alqur'ani a sallan magriba da suratul mursalat ko karanta suratul mursalat na daga karanta suratul mursalat a sallan magariba haka ibni majah ya hutar da shi a cikin iqamatu salati was sunna alqira'atu fi salati almagriba karanta qur'ani a lokacin da ake sallan magariba ake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga ibni shihab az-zuhri daga ubaidillah bin abdullah نعم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود شيني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يتي الهذلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى وند يمس شكرا تا تسعين دهود دغ هجرة دغ مكة زوا مدينة يتي دغ عبد الله دن عباس يرضى الله شتبتا أغريشي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد بن عبد مناف القرشي الهاشمي وند يمس شكرا تا 67 daga hijira da garin makka zuwa garin madina yake cewa anna ummul fadl bintul haris ita ce lubaba bintul haris alhilaliya ummul fadl wadda aka hi ta shahara da lubabatul kubra ita ce ma'aihiya ta abdullahi bin abbasin mata ga al'abbas ɗan abdulmutalliba uwa ga maimuna matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kwai lubabatul kubra ita ce ma'aihiya abdullahi bin abbasin da kwai lubabatul sugura ita ce ma'aihiya khalid bin walid yarda Allah shi tabbata a gare su wannan su ne za ka same su ana lubabatul kubra lubabatul sugura ita lubabatul kubra ita ce lubaba bintul haris bin hazan bin bujair bin al-hazam ita ce ma'aihiyata abdullahi bin abbas ita ce ake mata inkiya da ummul fadl ita ce mata al-abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi uwa ga maimuna matan manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce take cewa taji abdullahi bin abbasin wa huwa ya ƙara'u wal mursalati urufa yana karanta wal mursalati urufa suratul mursalata faƙalat sai take cewa ya bunai ya kai ɗana laƙar zakkarta ni bi ƙira'atika hazihi sura ya ce lalle ka tunatar da ni da karatunka wannan surar wannan surar innaha la akhiru ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u biha fil maghrib ita ce karshen abinda naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantawa a sallar shi ta magarba shi ne nan malaman hadisi suke cewa yuhtamal ya kasance lubaba abinda ta fara abinda karshen abinda ta ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na daga abinda ya sallata a cikin jama'a sallar shi ta magariba shine wal mursalatu urfa daga harkon ta har karshen ta suka ce kuma da kwai ihtimalin ya kasance ita lubaba karshen zawwata masallaci sallar ta ta magariba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ta ji shine ya karanta wal mursalatu urfa a sallar shi ta magariba bayan shi bata sake komawa masallaci ba ta sallaci magariba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da Allah ya dauki ran shi kaga dukkan su wannan ihtimalin yana iya zawwa daidai lalle ya kasance ko karshen abin da manzo Allah ne ya karanta a rayuwar shi saboda manzo Allah saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da makura ta kwadayin zawwa sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu ta'ala a'lam مالك يا وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى مولى مولى سليمان بن عبد الملك عن عن عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله السنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأولوين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنا حديث إمام مالك يا ينفرادي ورم هتردشي hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abi ubaid maula suleiman shine abu ubaid al-mazhajiyu ash-shami wan suke cewa al-umawi maulahum wanda ya musu shekara ta 100 daga hijira daga garin makka zuwa madina sika ne yake cewa daga ubada bin nasi al-kindi shine ubada bin nasi al-kindi awa an su daga cikin malaman tarajum suke cewa al-bakari al-azadi abu umar al-azadi ash-shami al-urduni shi ma ya mutu shekara ta 118 siqani fadil yake cewa an qais bin al-haris qais bin haris shine ibn harisa al-kindi al-mazhaji al-ghamidi al-azadi wanda malamai sun wasaka shi amma dai babu wani wanda daga cikin malaman tarajum wanda ya ambaci irin inkiya wadda ya shahara da ita ko kuma wurin da ya mutu ko kuma shekarar da ya rasu yake cewa an abdurrahman an abi abdullahi as-sanabuhi shine abdurrahman bin usaila bin asl bin asal al-muradi as-sanabihi wanda nisbar shi zuwa ga sanahi wannan sanabihi as-sanabih shine ya mutu shekara a khilafa Abdul Malik bin Marwan yarda Allah shi tabbata a gare shi siqani kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kasancewar shi Abdullahi as-sanabihi yana ɗaya daga cikin tabaka na biyu wanda suka rawai masu na daga cikin masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu a garin Sham da kasancewa malamai sun yi ta bayani akan shi shin sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ba sahabi bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar da yawa daga cikin malaman tarajum sun ambata suna cewa ya shigo garin Madina kwana biyar ko kwana shidda da mutuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk abin da ya rawaito ya rawaito ne daga manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kwai magana ta Aliyu ibn Madini yake cewa ai sahabi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai dai idan ka koma zaka gani Abu Hatimin Razi yana raddi yana cewa a'a shi dai Abdurrahman bin Usaila as-Sanabuhi ko Abdullahi as-Sanabuhi yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mutu shi kuma yana can Juhfa Juhfa ɗaya ne daga cikin miƙati daga mawaƙi tafarki wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ya shigo garin madina bai haɗu da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin malumai suna cewa ya yi hijira da ya yi hijira kamin ya iso da kwana biyar Allah yi wa manzan shi sallallahu alaihi wasallama rasuwa sai dai malumai suna sanya shi daga cikin mutane na gari wanda suka san suke suka san hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji daga bakinsu sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ke cewa qadimtul madina fi khilafati abubakar na siddiqa na shigo garin madina lokacin da abubakar ya kasance shi ne jagora shi ne mai gurbin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin al'umma yake cewa a lokacin nan fasallaitu wa ra'ahul magriba ne kasance wannan malamai suna cewa kaga da yake cewa qadimtul madina a lokacin da abubakar yake khalifanci yana nihin kenan shi abdullahi sanabuhi bai taba shigowa garin madina ba sai lokacin da abubakar ya kasance a matsayin khalifa na manzan allah sallallahu alaihi wasallama to da ya shigo yake cewa fasallaitu wa ra'ahul magriba sai na sallaci sallan magariba a bayan abubakar kasancewar jagora na al'umma shine yahi kasancewa ya kasance jagoranta wurin limanci shi sanya aka ba da dama ga wanda ya kasance shine jagora na al'umma idan ya iso irin wannan masallatayya namu a kaddamar da shi saboda dukkan wanda suke nan matalautan shi ne ko kuma a kalkashin hukuncin shi suke daga wannan yana da wannan amma dai koma bayan haka baya dacewa wani ya iso ka ce a kai ka ja baya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wala ya ummar rajulur rajula fi baitihi kadda wani ya zo gidan shi wani shine limamin masallacin nan a wane ya zo ya ce a ai daga yau ni ne limamin kaga bai dacewa akan haka wa khasatan limamin da ya kasance masallacin shi ne ko kuma a'a wata doka ce ko kuma wani sarki ne ya nada shi yace wani kai zaka kasance ko kuma jagoran al'umma ne ya nada shi yace wani kasance kai ne jagoran al'umma kine yake cewa ya iso ya tarar da Abubakar a matsayin shi na khalifa yana limanta al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da yazo yayi sallah a bayan shi sallan magariba fa qara fi rak'atayn al-ulayayn sai ya karanta a rakawo'in shi na harko bi ummil qur'ani kowace raka'a sai ya karanta suratul fatiha ana jin shi a bayyane yace wa suratin suratin yace kuma bayan suratul fatiha akan kowace sallah sai ya ƙara da wata sura bayan suratul fatiha kenan ya karanta raka'a farko ya karanta fatiha da sura raka'a ta biyu ya karanta fatiha da sura ya ce abinda ya karanta suratan sura ita ce min ƙisaril mufassal shine na daga ƙananan mufassal ƙisarul mufassal al-mufassal ainihin shi yana harawa ne a haɗa mafi rinjaye daga al-hujurat kamar yadda riwayoyi can ba ina kyautata a wannan majalisin ne ko a wani mun karanta ma an tambaye sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Abbas ne ake tambaye shi kaifa tu kaifa tuhazzibuna al-Qur'an yaya kuke rarraba al-Qur'an yake karantawa a salasatun arba'atun tis'atun sab'atun har zuwa yanda ake wannan da ya karanta wa ihe kawo yake cewa da qisarul mufassal wa hizbu qisarul mufassal shi ne nan yake bayyana wa ƙisarun fasil a haɗa mafi rinjaye tana farawa ne daga alhujirata suratu alhujirata da kuma wanda suke ganin daga ƙaf amma dai haɗa mafi rinjaye tana farawa ne daga alhujirata yake cewa ya karanta daga ƙisar ƙisarun mufassal kuma suna farawa ne daga sabbi hisma rabbi kal'a'ala har zuwa ƙarshe yake cewa abin da ya ji shi ya karanta ya ce sun makama fi thalitha sai abdullahi sai abubakar yarda allah shi tabbata a gare shi ya tashi don yin raka'a ta uku ya ce fada danautu minhu sai na malmatso zuwa gare shi hatta inna siyabi la takadu an tamassa thiyabahu yace har sai da ya kasance tuhata tana kirda da taba tuhun shi yace fasamituhu qara'a bi ummil qur'an sai na ji shi a asirce ya karanta suratul fatiha wa bi hadhihi al-aya da wannan aya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab nan malamai suke bayani suke cewa yaya zai kasance abdullahi as-sanabihi as-sanabihi as-sunabihi yana cikin sahu a ce ya malmatso ya iso gun abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi har yake bayani yake cewa tuhar shi ta kusa ta taba tuhar abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi nan malamai suke cewa rubama ya kasance sahu ne yake tahowa ko abubakar shi ne yake matsawa ya matso kusa da su shi kuma a lokacin nan yana gaga da abubakar haye ya ji abin da yake cewa na daga abin da ya karanta na daga raka'a ta uku wasu kuma malamai suka ce a'a yuhtamal ya kasance sahun matsawa ne yake yana matsawa har ya kasance abdullahi sanabihi yana kusan da abubakar sai ya ji a raka'a ta uku abin da ya karanta a asarce wasu daga cikin malamai suka ce yuhtamal ya kasance abdullahi sunabihi yana bangaren dama abubakar ne suna sallah su biyu a raka ta uku sai ya ƙara matsawa gun abubakar ba don komi ba don ya ji abinda abubakar yake karantawa kaga shi bakon al'amari ne yana so ya karanta sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin suwa ya kamata a ce an ɗauke ta ba kamar wa'innan halibobin shi wanda suke shiryayyu kamar yadda yake horonmu mu kasance mu riko da sunna sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka da sunna ta sahabban shi ko halibobin shi wanda suke shiryayyu wannan dai magana ta malamai suke cewa ihtimali ne ya kasance yaya shi abdullahi sanawi a cikin jam'i zai kasance kusa da abdullahi da kusa da abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi masala ce wadda kowa daga cikin malamai yana ganin a'a kaza ne ko kuma kaza ne ya sanya ya kasance ya fi kusa da abdullahi da abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi kenan ya kusanto da shi a sallah a raka'a ta uku sama da abin da yake sama da kusancin da yake da tare da shi a raka'a ta harko da raka'a ta biyu saboda raka'a ta harko da ta biyu ana bayyana karatu dan ya ji menene abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake karantawa wani zai iya dauka ya ce a ai raka'a ta uku ma ana karanta mata wani abu daga cikin alkur'ani kuma bayan raka'o'i guda biyu wanda aka samu ga abin da ake karantawa na inda kwa ihtimali ya kasance abubakar ya karanta wannan aya ce saboda wannan aya addu'a ce kuma tana tunatar da mutum abin da yake gun ubangiji haka tana karawa mutum jin tsoron shi ko kuma khushu'i a cikin sallar shi dalilin haka abubakar kurum ya karanta ta ba dan ya kasance ko ba dan abu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake karantawa lokacin da ko ba dan ta kasance ba karatu ne bayan karanta suratul fatiha a raka ta uku ba saboda wannan ba a samu ba haka ba kalkashin sunna ba inan ba wai abubakar ya karanta ta bane ba irin yadda ake karatu raka'a na harko da raka'a ta biyu a karanta wani abu daga cikin alkur'ani ba wallahu ta'ala a'lam yake cewa haddasani an malik an nafi anna abdullahi bin umara kana idza salla wahdahu yaqra'u min al-arba'i jami'an fi kulli rak'atin bi ummi al-qur'an wa suratin min al-qur'ani wa kana yaqra'u ahyanan bis suratayn was thalath fi ar-rak'ati al-wahida min salati al-faridati wa yaqra'u fi ar-rak'atayn min al-maghribi kadhalika bi ummi al-qur'an wa suratin suratin wannan hadisin imamul bukhari ya yi keɓanti da hutar da shi a cikin mawaƙa tashi yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga nafi maula abdullahi bin umar yarda allah shi tabbata a gare shi wanda ya mutu shekara ta 116 yake cewa daga abdullahi dan umar bin khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ya mutu shekara ta 73 yake cewa kana idza salla wahdahu yaqra'u fil arba'i jami'an fi kulli rak'atin bi ummi alqur'ani wa suratin min alqur'ani abdullahi dan umar ya kasance idan yana salla shi kadai yana karantawa a dukkan rak'o'in nan guda hudu ummul qur'an ita ce suratul fatiha wa suratin min alqur'ani da wata sura na daga alqur'ani dukkan rakawoyin nan guda hudu yace wa kana yaqra'u ahyanan bis surataini was salasi fi rak'atil wahida wani lokaci zaka samu abdullahi dan umar yana karanta sura guda biyu ko sura guda uku a raka'a guda daya misalin ya karanta bayan fatiha ya karanta kuliya ya karanta tabbat yada ya karanta idza jaa duka wannan yana yin haka ahyanan a wani lokaci amma dai idan yana sallah shi kadai yace min salatil farida a sallah wadda take tafarilla wa yaqra'u fi rak'atayn min al-maghribi kadhalika bi ummi al-qur'an wa suratin suratin kuma idan ya zo sallan magariba a sallah ta farilla yana karantawa suratul fatiha sannan bayan suratul fatiha ya karanta wata sura daga cikin surorin da Allah ya kaddara zai karanta a raka'a ta farko da raka'a ta biyu nan idan muka leƙa zan mu gani yuhtamal ya kasance abdullahi bin umar dama ya bayyana mana shi kadai yake sallah idan yana sallah shi kadai dan ya tsawaita sallar shi kwadayin sallar shi ta tsawaitu shi sanya abdullahi bin umar yake daga yake karanta kowata a kowata raka'a yana karanta sura sura wannan kuma malamai sun kawo suka ce nan a harko da ya waɗi maka ai da ya kawo bai ce maka min salati he da ya gama bayani ya ce min salatil farida shine nan malamai suka ce da ya ce maka yana karatun sallah raka'a guda hudu a kowace sallah ko a kowace raka'a yana karanta ummul kitab ya karanta wata sura yace wannan yuhtamal ya kasance a sallar nafila saboda a cikin sallar farilla ba sallar da ake yi mata haka a karanta sura a karanta fatiha a karanta sura sai dai ya kasance a sallah raka'a guda biyu na harko a karanta fatiha a karanta sura biyu kuma na ƙarshe ya kasance an karanta suratu al-fatiha kadai shine nan malamai suka ce yuhtamal ya kasance a sallan nafila ne yake karantawa ba a sallar farilla ba kuma ihtimalin a sallan nafila shi yahi bayyanuwa akan ya kasance a sallace ta farilla shine nan sai ya kawo kuma yake cewa wa kana yaqra'u ahyanan bis suratayn was salasi fi rak'atil wahida min salatil farida idan yazo sallar farilla yana karanta sura daya biyu wani sa'in ma sura guda uku bayan ya karanta sura farilla wa ya karanta suratul fatiha a sallah ta farilla duk da kasancewar imamu malik ya karhanta haka mutum ya karanta wani abu siwa ummul qur'ani kan mas'ala wadda koda wai ihtimalin duk da ba a wannan mas'ala ta farko koda ya kasance ihtimalin a sallah ce ta farilla imam malik yana karhanta haka da kasancewar imamu shafi'i ya ba da dama akan haka yana ganin halaka ne mutum ya karanta fatiha ya karanta wata sura kuma da kwai dalili wanda suka dogara akan shi wallahu ta'ala alam shi ne yake bayyanawa ga abin da yake karantawa yana karanta sura ɗaya biyu uku inda ya zo raka kuma wannan ba komi ba ne ba shi ne kwaɗayin abdullahi bin umar na sallashi ta yi tsaho haka sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka kasance wa khasatan sa abdullahi ɗan umar yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa wa yaqra'u fi rak'atayn min al-maghrib kadhalika bi ummi al-qur'ani wa suratin sura kuma yana karantawa da suratul fatiha bayan suratul fatiha ya karanta wata sura haka a raka'a farko a raka'a ta biyu a sallar shi ta magriba aga wannan idan ka dauka zaka gani kamar yana kore wannan magana wadda aka kawo a sallar raka'a sallah mai raka'a guda hudu yana karantawa kowace fatiha da sura fatiha da sura fatiha da sura fatiha da sura aka kamar wannan idan ka ɗauka za ka gani yana kore maka wannan al'amari da kasancewar ƙalƙashin haka da kwai malaman da suka fassara da shi abdullahi a nafi yake wada yake cewa ga abinda abdullahi bin umar ya kasance yana karan yana yi shine fi kulli rak'atin bi ummil qur'an a kowace raka'a yana nihin qawlu kullu rak'atin arada bihi ar-rak'atayn al-ulay al-ulay ne yana nihin a raka'o'i guda biyu na farko ne abdullahi bin umar yake karanta wannan sura fatiha da sura fatiha da sura wallahu ta'ala a'lam sai ke cewa wa haddasani an malik an yahya bin sa'id an adi bin sabit al-ansari an al-barra bin azib annahu qala sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama al-isha'a fa qara'a fiha bit-tin waz-zaytuna wannan hadisi imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabul adhan babu al-jahr fil isha'i bayyana karatu a sallar isha'i haka muslim a cikin kitabu salat babu alkira'at fil isha karatun alqur'ani a sallar isha'i haka abu dawud a cikin a cikin as-salat babu qasr qira'ati salati fi safri babi wanda yake mana bayani akan takaita karatun sallah a cikin bulaguro aka imamu turmuzi a cikin salat babu ma ja'a fil qira'ati fi salatil isha babi wanda yake mana bayani akan karatu lokacin da mai sallah ya zo sallar isha'i haka imamun nasa'i ya hutar da shi a cikin al-iftita babu al-qira'ati fi babu al-qira'atu fiha bi wattini waz-zaytun babi wanda yake mana bayani karatu na daga al-qur'ani da suratu at tini wa zaituna haka ibn majah ya hutar da shi a cikin iqamatu salati was sunnati fiha babu alqira'ati fi salati al-isha babu wanda yake mana bayani akan karanta alqur'ani a sallar isha yake cewa hadisi ne daga yahya bin yahya al-laysi daga malik daga yahya bin sa'id bin qais bin amr bin sahal al-ansari an-najjari al-madani al-qadi wanda ya mutu shekara ta 143 yake cewa da an adi an adi bin sabitin al'ansari al-kufi wanda ya mutu shekara ta 116 sika ne duk da kasancewar wa'ansa sun zarge shi da ya zamanto ɗan shi'a ya bar hanya amma dai sika ne haka yake cewa daga barra bin al'azib براء بن عازب الحبني الحارث بن عدي أبو عمارة كوكما أبو عمرو كوكما أبو الطفيل الأنصاري الحارثي الأوسي المدني الكوفي أنا تكن طبقا نهركو ندق ما سرويت واحد السمن زي الله صلى الله عليه وسلم يا مت أجرم كوفة أدد كسن شيء وأنس سنتي يا مت أجرم مدينة شكرتا سبعين دبيوكو سبعين دقيقة دقى هجرة دقى مكة زوا مدينة براء بن عازب صحابي sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi yakin badar shekarun shi basu kai ba aka maida shi amma dai ya halarci yaƙiƙika masu yawa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-isha'a na sallaci sallar isha tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama qara'a fiha ya karanta a cikin wannan sallar ta isha bittini wa zaitun suratu at-tin wa zaituna wannan yana maka nuniya lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wani sa'in yana takaitawa sahabban shi sallah kuma abin da ya fi dacewa ga limami shine duk lokacin da ya zo sallah ya ringa leƙawa ya ga yaya halin mamun shi suke mamunka yaya suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kallon mamun shi inda kwai masu rauni da kwai latijawa sai ya gaggauta sallah in ya kasance kuma samari ne karhawa a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga har illa masha Allah kina wannan yana kaga yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka loka kai muqarana lokacin magariba da lokacin isha wanne ne lokacin yahi tsaho kaga sallan magariba sallar isha'i lokacin ta yahi tsaho amma dai ka gani ai a sura a sallan magariba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suratu suratu tura kaga wannan shi yake nuna maka manzo Allah yana lekawa ne yana sauƙaƙe wa sahabban shi irin hali wanda limami ya shigo sallah da irin hali wanda mamu suka shigo sallah sallah shi ake mura'at da shi ake yi wa mamu sallah ba tare da an ɗaukaka ba ba tare da an tsawwala ba yanayin mutanenka yanayin wanda za ka limanta yanayin yadda sallarka ya kamata ta kasance sai dai abin da ake so kadda ya kasance sallarka irin sallar 'yan kasuwa ce sallah a same ta sallah da khushu'i da tuma'anina idan babu haka to wannan sallar ubangiji ya mayar muku da kayanku wallahu ta'ala alam sai babi na gaba mala yake cewa babu al'amali fil qira'a babi wanda zai mana bayani abinda ake karantawa a lokacin sallah al'amalu al'amali fil qira'a abinda ake yi wurin karanta alqur'ani حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وأن, تخت وأن, و و و وأن تختم الذهب وأن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع alaike cewa wannan hadisi ne wanda imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabu salat babu wanda yake mana bayani akan annahayu an qira'atil qur'ani fi ruku'i was sujudi a hani akan karanta alqur'ani lokacin da mutum ya kai sujada ko kuma ya kai ya kai ruku'i haka abu dawud ya hutar da shi a cikin al-libas babu man karihahu babu wanda ya karhanta sanya zubanya ta zinariya haka at-tirmidhi ya hutar da shi a cikin sunan shi a cikin as-salat babu ma jaa fi an-nahy an al-qira'ati fi ar-ruku'i was-sujud babu wanda yake bayani akan hani wurin karanta ko hani akan karanta al-qur'ani lokacin da mutun ya kai sujada ko ya kai ruku'i haka imamun nasa'i ya hutar da shi a cikin at-tatbiq babu an-nahy an al-qira'ati fi ar-ruku' babu wanda yake mana hani akan karatu lokacin da mutun ya kristana zuwa ga ruku'i wani ke cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga nafi maula ibn umar al-qurashi al-madani al-maghribi al-asl an-naisaburi a wa'ansu suke cewa an-naisaburi al-asl daga ibrahim bin abdullahi bin hunainin wanda ya musu shekara ta ko bayan shekara ta 100 daga hijira daga garin makka zuwa madina siqa ne yake cewa daga baban shi abdullahi bin hunain al-hashimi al-madani shine ma'ahin ibrahim wanda ya mutu harkon khilafa ta yazid bin abdul malik rahimahullahu ta'ala shi ma siƙa ne yake cewa daga aliyu bin abi talib ya ce lalle manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani da a sanya riga wadda take ta garin alƙis lubsil kasiyi shine tuha ko kittani wanda yake da alhariri a jikin shi alharirin yayi rinjaye a kan shi wanda wa'ansu mutanen garin alkis su ne suke saƙa shi ake kawo shi ana sayar da shi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan haka gan hanin da aka yi duk lokacin da alhariri yayi yawa ai da amma manzo Allah ya hana mu sanya alhariri imma ya kasance dukkan tuha ta alhariri ce ko kuma a'a alharirin shi ya hirin jaye akan tuha dukkan su wannan haramun ne abinda aka halatta mana shine inda zai kasance ka dan sanya wani dan ado ne aka yi kamar gaban aljihu ko a wurin miya aka dan sanya aka dan yi ado da alhariri wannan la ba'asa bihi a cikin cikin shari'a kamar zinariya mutum ya danyi misalin wani ya san sanya wa an su galolin shi na zinariya ba wai su bane ba suka yi yawa a cikin tuhar ba wannan shi ma an halatta ga maza ba ga mata ba su mata an halatta musu awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubina ai su da ma ɗan kawa ne an halatta musu sanya zinariya in rigar zinariya ma za ta yi ta sanya an halatta mata amma dai kai namiji koda koda wannan shine ainihin anan gaba yake cewa wa an takhattu min zahabi namiji ya sanya a zobanya ta zinariya shi ma wannan haramun ne ƙasar tunan matsala da zai kasance mutum ya sanya alkasi ko kuma ya sanya zobe na zinariya sai ya yi sallah a cikin wannan zobe ko da wannan zobe na zinariya ko kuma wannan riga ta alhariri ko ta alkasi wadda alhariri ya yi yawa a cikinta ko kuma dukkanta ta alhariri ce a nan da kwai riwaya ta ashab daga imam malik yake cewa to duk wanda ya yi sallah sallar shi ta yi babu wani hira a ce ya saki haka wanda ya sanya saboda sun yi kiyasi ne akan wanda ya sanya alhariri saboda idan ka sanya alhariri ai kana da abin da ya riga ya suturce al'aurarka ita kuma dama me ake nema a cikin sallah shine suturul aura a suturce al'aura ya riga ya suturce al'aurar shi yayi sallah sallar shi tayi shine he dai suke cewa amma dai riwaya ta sahanun yake cewa abin da yi shine ya sake wannan sallar in dai lokacin ta bai huta ba yu'idahu fil waqti wannan riwaya ta sahanun yake cewa abinda muka ji daga malaminmu shine ya sake wannan sallar in dai a cikin lokaci ne amma dai idan lokacin ta yayi sallah ta riga yi tayi sai dai kuma ya aikata abin da yake haramu an hana shi ya sanya alkasi ko kuma khatamun min zahabi wata zobe na daga zinariya haramun ne namiji ya sanya ta aliyu bin abi talib yake cewa daga cikin abin da naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi mana yake cewa wa an qira'atil qur'ani fi ruku'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu karanta alqur'ani lokacin da muka kai muka rissina zuwa ga ruku'i ko muka durkusa zuwa ga ruku'i saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana riwaya ta Imam Nuhitu an aqra al-Qur'ana sajidan aw raki'an an hane ni raki'an aw sajidan yace an hane ni in karanta al-Qur'ani lokacin da nake halin mai ruku'i ko kuma nake halin mai sujada saboda ai an ce maka abin da yahi dacewa game da kai shine lokacin da kake sujada yace fa amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fad'u Allah fa qaminun an yustajaba lakum sai aka kebance maka wani aiki wanda za ka yi lokacin da ka samu kanka a halin mai ruku'i shine ku girmama ubangiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ku girmama ubangijin ku lokacin da ku kasance halin masu ruku'i yace a lokacin ku da ka kasance halin mai sujada ka roki ubangiji yace takan yi ubangijin kai karba maka addu'o'inka a lokacin da kasance halin mai yin sujada ga wannan an hassashe maka wa'ansu ayyuka da za ka yi to a wannan halin bai dacewa ka karanta wani abu wanda yake cikin alkur'ani ko wani abu wanda yake na daga alkur'ani wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba mala yake cewa wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin ibrahim bin al-harith التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المسلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن أنا حديث da kwai kwatankwacin shi wanda abi sa'idin al-khudri ya huto wanda ya hutar da shi daga abi dawud a cikin kitabu salatin yake cewa babi wanda yake bayani akan raf'i sauti bil qur'ani fi salatin layli daga murya lokacin da mutum yake sallar dare lokacin da mutum yake sallar dare an an halatta haka hadisi ne wanda imam albani ya ambata shi a cikin sahihi abi dawud hadisi ne wanda yake ingantacce sai dai isnadin shi isnadi ne wancan wanda abu dawud ya wutar da shi hadisi ne daga abi sa'id ne al-khudri wannan kuma idan ka leka zaka gani daga hazim at-tammar daga al-bayadi yarda Allah shi tabbata a gare shi ina yake cewa riwaya daga yahya bin yahya al-laythi daga malik daga yahya bin sa'id al-ansari al-najjari al-madani al-qadi yake cewa daga muhammad Muhammad bin Ibrahim At-Taimi Al-Qurashi Al-Madani wanda ya mutu shekara ta 120 hijira daga garin Makka zuwa Madina. Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi yake cewa an abi hazim at-tammar shine dinar abu hazim at-tammar al-madani maula abi raham al-ghifari wanda ya mutu shekara ta 90 wa an su hada suka ce a shekara ta 100 daga hijira daga garin makka zuwa madina kamar yadda ibnu hajar ya ambata ya ce maqbulun ana amsa hadisin shi duk da kasancewa wahamu man khalatahu billazi qablahu yake cewa anil bayyadi al-bayyadi shine abu hazim at-tammar duk da da kasancewar shi albayyazi sarahatan malamai san bawa ne ne ba duk da kasancewar abu hazim tammar shi ne wa'ansu suke cewa shi ne dai albayyazi ɗin albayyazi ba wani ba ne ba dai kamar yadda na ambata wannan riwayar da kwai abu dawud ya hutar da ita daga abi sa'idun al-khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma riwaya ce wadda take ingantatta da haka wannan albayadi majhul ne duk da shi ma abu hazim tammar in shi ma malamai dai suna karba hadisin shi duk da da kai waham man khalatahu wanda suka da kai wahami tunda ana ana ana ana ana confusion aka samu shine abu tammar hazi abu abu hazim tammar shine dai albayadin ko kuma ba shi bane ba wannan irin wannan confusion da malaman hadisi ko irin wannan cin karo da malaman hadisi suka samu shi sanya ake ake ake ake wahamin shi shin shi ne ko ba shi ba ne ba sai dai hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce daga hanya abi sa'idin al-khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kharaja ala nasi ya huto zuwa ga mutane wa hum yusalluna lokacin da suka kasance a cikin masallaci halin masu sallah wa qad alat aswatuhum bil qira'a muryarsa ta daukaka da karanta alqur'ani a halin suna masu sallah faqala manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal musalliya lalle kun ga mai sallah yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijin shi falyanzur bima yunajihi bihi mai sallah ya ringa diba ya ringa gani menene ya kamata ya gana da shi a gun ubangijin shi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'ani kadda wa'ansu wani shashi ya ringa daga muryar shi wurin karanta alqur'ani akan wani shashi wannan hadisi idan muka leka zan mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto da ya huto ya tarar da mutane a cikin masallacin suna sallah wannan sallar ba sallah bace ba ta farilla ba saboda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake limanta ba wanda yake limanta jama'a in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba wannan shi yake ƙara tabbatar maka lalle manzan Allah ya huto wa'innan sahabbai nashi suna cikin masallaci suna sallah suna daga muryarsu a sallah ce ta nafila ba sallah ba ta farilla ba kuma wannan ya samu ya samu ya samu isili ne ko ya kasance ne lokacin watan Ramadan lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana musu da kai salloli na dare da kasancewa manzan Allah ai ya huto dare na harko ya yi sallah ya yi limanci jama'a sun yi sallah dare na biyu aka cika masallaci ana jira manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto sai yake hutawa yana cikin tantance cikin masallaci yana halin mai itikafi a lokacin na ake ta kuskus kuskus kus to shine abu ne wanda aka farlanta ko abu ne wanda yake sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da na huto da an farlanta muku ku goma ku iya ba da kaga ai yanzu da ai ya kasance mutane ba wai yin azumin ba zai kasance musu kalubale ba wannan hutawa masallaci yin sallan nan tare da jama'a shi zai kasance musu kalubale a watan Ramadan an cewa a yanzu haka in yaya ake yi sai ka zo masallaci sahu daya biyu kalla ma ka samu sahu uku kowa yana can kurmi ya shantake ya cika cikin shi yana jin abu ne a in dare yayi min tashi mi guda uku ta wadata sun yi shafa'i da wutari shi kuma abu ne wanda gara basa ce ake so ka ribance ta baka sani ba Allah ka sake azumta wani wani wani wani wani watan Ramadan in ko ba za ka sake ba azumtar shi ba shi ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto sai ya ji muryoyinsa sun dagu kowa yana karanta alqur'ani wancan yana karantawa wancan shi ma ya gungun shi yana karantawa kowa muryawa na tana shiga cikin muryar wancan tana shiga cikin muryar wannan yake cewa innal musalli yunaji rabbahu ku saurara ku ji shi ha aslan mai sallah yana ganawa ne da ubangijin shi lokacin da ka zo kana ka zo ka tsaya ka kabarta sallah to ka tabbata ubangijinka ne a gabanka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai wai baka ganin ubangijinka ubangijin nan naka yana kallon ka kana ganawa ne ka bar dukkan wa'ansu shagulgula na duniya ka bar komai da komai ka bar iyali ka bar dukiya ka bar aiki ka zo ka tsaya gaban ubangiji wannan yake tabbatar maka lalle ganawa ce kake da kai da ubangijinka yace to abin da yake shine ka saurara tambihi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana yake musu dan haka duk wani abu wanda zai kasance abu ne ne wanda aka karhanta bai kamata ka zo da shi ba lokacin da kake ganawa da ubangijinka shi sanya yake bayyana musu falyanzur bima yunajihi bihi dukkan ku kowa daga cikin ku ko duk wanda ya zo ya tsaya a gaban ubangiji ko duk wanda ya zo ya kabarta sallah ya ringa tsayawa ya leka ya gani menene ya kamata ya ambata a gaban ubangijin shi saboda yana mai ganawa da ubangijin shi yace wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an kadda wani shashan ku ya ringa daga sauti mutum shi wurin karanta alkur'ani akan wani shashi وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة wani hadisi imamul bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul azan babu ma ya ƙoro ba da takbir babi wanda yake karantar da mu abinda ake wada bayan an yi kabbara harama aka muslim ya hutar da shi shi ma a cikin kitabu salat babu hujjatu man qala la yujharu bil basmala babu wanda yake mana bayani hujjan mutanen da suke cewa ai ba a karanta ba a karanta bismillahir rahmanir rahim bayan an riga ya an bude sallah haka Abu Dawud ya wutar da shi a cikin as-salat babu mallam yajhar bi bismillahir rahmanir rahim babu wanda yake bayani ga mutumin da bai bayyana ba bismillahir rahmanir rahim ya asarce ta haka Imam Tirmidhi ya wutar da shi a cikin kitabu a cikin as-salat babu ma jaa fi iftitahil al-qira'ati bi alhamdulillahi rabbil alamin babu wanda yazo yake mana bayani akan ana bude sallah ne da alhamdu lillahi rabbil alamin haka imamu nasa'i a cikin al-iftitah babu tarkil jahri bismillahir rahmanir rahim babu wanda yake mana bayani ba a bayyana bismillahir rahmanir rahim asirta ta ake yi lokacin da aka zo yin sallah ya sun kawo wannan hadisin hadisi ne daga malik daga humayd bin tawil humayd bin tawil shine humayd bin abi humayd bin tawil al-khuzai maulahum al-basri wanda ya mutu shekara ta 143 daga hijira daga garin makka zuwa madina ya mutu duk da kasancewa malamai sun wasaka shi amma dai yana ta dalisi yana tadlisi lokaci zuwa lokaci da kwai malaman da kwai za'ida ɗaya ne daga cikin malamai ya aibanta shi dalilin wannan tadlisin nashi yake cewa daga Anas bin Malik Anas bin Malik al-Ansari an-Najjari al-Madani al-Basri yake cewa qumtu wara'a Abi Bakr wa Umar na tsaya bayan Abi Bakr khalifa na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Umar khalifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Amirul Mu'minin da Uthman khalifa khalifa na uku na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amirul mu'minin yace fa kulluhum kana la yaqra'u bi bismillahir rahmanir rahim idza fataha as-salat dukkan su ba wani wanda naji shi idan yazo zai bude sallah yana karanta bismillahir rahmanir rahim wannan da kai ihtimali ya kasance Anas bin Malik yana bada labari ne akan abin da ya ji ko akan abin da ya gani lalle wa'annan sahabbai guda uku na manza Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim lokacin da suke karanta lokacin da suka bude a sura lokacin da suka bude sallah kuma yuhtabal ya kasance tunda ai shi bai ji ba kuma maganar rashin jin shi ne yake shi bai ji ba sun karanta bismillahir rahmanir rahim yuhtamal bai ji ba su kuma suna asirtawa idan sun bude sallar su su yi bismillahir rahmanir rahim a cikin ransa nan su ce alhamdulillahi rabbil alamin a bayyane yuhtamal kuma ya kasance abin da yake shi shine kurum daga sun bude sallah suna cewa alhamdulillahi rabbil alamin ba wani abu wanda suke karantawa shi sanya anas ya kawo haka kenan babu wata fasila daga sun kabarta sallah babu wata fasila kurum zaka za su fara karanta alhamdulillahi rabbil alamin kenan wannan shine abinda ihtimali ya kasance anas yana ganin haka shi sanya ya bayyana yake cewa shi bai ji ba ko kuma ya bayyana ya ce bisu karanta bismillahir rahmanir rahim imam malik yana ganin lalle karatun basmala barin karatun bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah ta farilla imma a bayyane ko kuma a asirce wannan shine mazhabin imamu malika da kasancewa da kwai riwaya wanda aka kawo daga nafe yake cewa in an bayyana ta a sallah wadda take ta farilla nafe ko malami ne na imam malik ko malamin malamin imam malik ne yace in an bayyana ta to ba wani laifi akan haka mutum yayi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin da kasancewa shafi'iyya suna gani duk inda ya kasance ana bayyana karatu to wajibi ne a bayyana suratu alfa'isa wajibi ne a bayyana bismillahi arrahmanir rahim ya kasancewar wajibi ne game da limami ya bayyana ta bismillahir rahmanir rahim hanafiya kuma suna ganin a'a duk inda ake karanta duk inda ake karatu a bayyane to ana karanta bismillahir rahmanir rahim a asarce wannan shine hada ta malamai abinda ya kawo suka samu saɓani tsankaninsa shine kasancewar matsalar shin fatiha aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani ko kuma ba aya ba ce ba daga cikin ayoyin alkur'ani ya sanya idan ka koma za ka ga malikiya suna gani ai ita fati bismillahir rahmanir rahim ba aya ba ce ba daga cikin ayoyin alkur'ani su kuma shafi'iyya suna gani aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani don haka duk lokacin da zaka bayyana karatu to wajibi ne ka bayyana bismillahi arrahmani arrahima da kasancewa da kwai riwaya ta al'iraƙiyun daga malik sun bayyana suke cewa la ba'sa bi qira'ati bismillahir rahmanir rahim fi nafila lokacin da aka zo sallah ta nafila to babu laihi mutun ya karanta bismillahi arrahmanir rahim to kasancewa da kwai wata riwaya wadda na tsaya akan ta ita ce riwaya al-qasim daga malik a cikin al'atabiya yana ya kawo yake cewa yustaftahu bilhamdi lillahi rabbil alamin wa yuqra'u bismillahir rahmanir rahim fi kulli sura shine idan mutun yazo zai bayyana bude karatun shi sai ya ce bismillahir rahmanir rahim in yazo zai zai ya bude sallar shi zai karanta alhamdulillahi rabbil alamin idan ya gama zai karanta wata sura sai bismillahir rahmanir rahim ya karanta wata sura kaga sun ce wannan mas'ala ce wadda take da sabani amma dai za mu zo insha Allah sati mai zawa za mu tsaya akan hadisin da yake karantar da mu lalle karanta bismillahir rahmanir rahim sunna ne daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai malik yake cewa lokacin namu ya ja mu karasa babin wa haddathani malik wa haddathani an malik an ammihi abi suhail abu abi suhail bin malik an abihi annahu qala kunna nasma'u qira'ati umar bin al-khattab inda dari abi jahm bil balati wannan riwaya daga malik daga babban shi daga babban shi shine abi suhail nafi' bin malik bin abi amir al-asbahi shine ake kiran shi abu suhail al-madani yake cewa daga baban shi shine Malik bin Abi Amir al-Asbahi wanda ya mutu shekara ta 74 Hijira yake cewa kunna nasma'u qira'ati Umar bin al-Khattab inda dari Abi Jahm bil Balata mun kasance muna jin karatun Umar bin al-Khattab daidai gidan Abi Jahm wanda yake gaba al-Balata yace haka muke jin karatun shi yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan me yake nuna maka lalle yana daga murya lokacin da yake karatu وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر wani hadisi imam malik shi infiradi da shi hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga malik daga nafi maula abdullahi bin umar yake cewa lalle abdullahi dan umar ya kasance idza fatahu shay'un min as-salati idan wani abu ya kubce mai na daga sallah aka yi aka bar shi ma al-imami tare da limami fi ma jahara fihi al-imamu bil qira'a na daga abinda limami ya bayyana daga karatun alqur'ani annahu idza sallama lalle shi idan ya sallame idza sallama al-imamu idan limamin shi ya sallame kama abdullahi bin umar abdullahi dan umar sai ya tsaye don ya cika wannan abin da don ya rama abin da ya kubce me ya ce faƙara ali nafsihi sai ya karanta a karan kan shi fi ma ya ƙadiyya wa jihara na daga abin da zai rama kuma ya bayyana a ga wannan ta sha bamban da matsalar da muka nan da sati biyu muka tattauna a kanta ita ce matsalar bayyana wannan rama sallah ya kasance kai ai manza Allah sallallahu alaihi wasallama ce yayi wa ma fatakum fa atimmu kaga da wanda suka tayi fa atimmu faqdu suka ce ai al itmam wal qada'u nafsu shay akwai riwaya da zazo faqdu da fa'atin mu'in dukkan su ɗaya ne faqdu kaga ai ubangiji can fa iza qadaytum manasikakum ai fa iza atmamtum manasikakum idan kuka kammala aikin ku na haji yace to fazkurullaha indal mash'aril harami wazkuruhu kama hadakum kaga nan ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana fa'atin mu sai ku cika kaga ka tarro raka'a guda biyu ne ko ka tarro ka samu raka'a guda biyu wannan raka'a guda biyu da ka samu tare da limami matsayin raka'o'inka ne biyu na harko idan limamin ka ya sallame kai mi za ka yi sai ka tashi sai ka cika wannan raka'a guda biyu na ƙarshe na sallarka aga amma dai sabanin abin da Abdullahi dan Umar ya aikata shine shi ramawa yayi akan fahimtar faqdu shine ramawa ake alqada shine abin da ya kubce maka yayi karama shine wannan rak'o'i guda biyu wanda ake karantawa wanda ake bayyana karatun su sune suka kubcewa Abdullahi dan Umar da yazo sai ya rama su tare da karatun alqur'ani wallahu ta'ala a'lam وحدثني عن مالك أن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi daga malik daga yazid bin ruman al-asadi maulahumul madani al-qari wanda ya musu shekara ta 129-130 daga hijira daga garin makka zuwa madina siqa ne yake cewa daga nafi annahu qala yake cewa lalle kuntu usalli ila janibi nafi ibn jubair bin mut'im na kasance ina salla a gehen nafi ibn jubair bin mut'im al-qurashi al-adawi al-hijazi an-nawfali al-madani wanda ya shekara ta 99 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa fayaghmizuni sai ya ringa tabani yace fa aftahu alaihi sai in bude mai wa nahnu nusalli kuma muna cikin sallah nan fa'aftahu alaihi shine lokacin da yake karatun alkur'ani idan ya tsaya sai ya taba shi idan ya taba shi kuma sai ya tuna mai abinda ya zai ci gaba da shi na daga alkur'ani daga wannan shi ke karantar da kai ba laifi ba ne ba wanda har da shi in bata nuna ba ya nema ga wanda har da shi ta nuna ya tuna mai daga cikin sallah wallahu ta'ala alam shine nan fa yaftahu alaihi sai in tuna mai karatun sallah yace wa nahnu musalli mu kuma muna sallah kaga abin da yake yi yayi aiki ya sanya ya tuna mai wallahu ta'ala a'lam abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a na nesa da na kusa muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki duk wanda yake cikin halin kumci muna fatan ubangiji ya yaye mishi muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kudurce na alkhairi muna fatan ubangijinta ya tabbatar mata da shi ya sanya albarka a ciki da alkhairan shi da abin da yake sharri ne game da rayuwarmu game da addininmu game da mu'amalanmu ta yau da gobe game da kai kawonmu muna fatan ubangiji ya canza mana shi da mafi alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك